الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar yau na 23 ne ko 4 ne 24 ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 15 kin watan 4 miladiya ta 2023 za mu dasa daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala a cikin tafsirin suratul muddathir a darasi na ƙarshe mun tsaya kusan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ayata 23 faƙala in haza illa sihirun yu'thar in haza illa ƙaunul bashar a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin wani daga cikin tsagera waɗanda suka yi fito na hutu da Allah subhanahu wata'ala Allah ya karya shi yau sai zamanto a matsayin labarin da ake karantawa takardu kuma sun ta yi wajen Allah subhanahu wata'ala game da shi abin da bawan ya aikata sannan waɗannan ayoyi tasliya ne lallashi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan mutanen da suka bijire maka suke maka karan tsaye suke ƙaryata ka suke nuna cewa abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne ba to Allah zai maka maganinsu kuma daga cikin sakamakon da Allah zai musu Allah yake ambata ga sakamakon da zan musu kenan ka ajiye hankalinka wannan wanda aka yi bayani na akan shi ne alwalid ibn al-mughira al-makhzumi alwalid ibn al-mughira al-makhzumi a kan shi ne Allah subhanahu wata'ala ke ta zarni wa man khalaqtu wahida Allah ce barni kyale ni da ni da wanda na halicce shi shi kadai kaga lokacin da yazo zawa duniya shi kadai ka halicce shi wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka' yanda kuka zo inda ku kadai haka za ku koma yanda ka shigo kai kadai haka za ka huta kai kadai to shi Allah ce barni da wanda na halicce shi shi kadai waja'altu lahu kuma shi wannan alwalid ibn al-mughira inna na bashi malan dukiya mamdudan dukiya war take mai yawa wa banina shuhuda Allah ya ce na arzuta shi da diya shuhudan waɗanda suke halarci duk inda ka ganshi to ka gansu wasu ka ce iyali guda goma sha biyar wasu ka ce sha uku wasu ka ce guda goma zaratan samari ne duk inda ya gilma tare suke gilmawa da shi yana alfahari yana jijji da kai da wannan ɗiyan da Allah ya ba shi wa mahattu lahu tamhida Allah ya ce na shimfiɗa mishi shimfiɗawa kalan dukiya daban-daban abin da ya shahi kuɗin ne abin da ya shahi kadara ne abin da ya shahi garake ne gonaki ne wane ne Allah ya shimfiɗa mishi kalan dukiya kala-kala shimfiɗawa kuma sannan shi wannan bawa alwalid ibn al-mughira allata thumma yaqma'u sannan yana kwadayin kuma an azida akai in kara mushi Allah ce kalla ba magana kara mushi bane ba innahu kana li ayatina anida lalle shi alwalid ibn al-mughira ya zamanto mai tsaurin kai game da abin da ya shahi ayoyin Allah subhanahu wataala saboda iya daga cikin mutanen da suka takura wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu kana li ayatina anida mutum ne wanda yake rigimammen mutum mai taurin kai saboda taurin kan da yake da kamar da makaranta kissa na wancan satin da ya wannan darasi na ƙarshe da ya wuce daidai faɗar Allah subhanahu wata'ala da inda yake cewa in haza illa qaulul bashar kaga lokacin da ya tafi wajen Abubakar Siddiq ya ce wa abubakar inda wai ba ni labarin ƙur'anin nan abubakar ya mai bayani ya mai bayani bayani sai kama zuciyar shi da yau sai ke cewa ƙudashi a kai ƙur'anin da kuke gani ba maganar mutum ba ne ba maganar allah ce shi ne aka sai su ƙudashi a tsakanin sai ke cewa kam to in ku alwalid ibn mughira ya fahimci gaskiya a garin makka to sharro mutane ya ƙare saboda irin wannan mutane ta ƙadare a cikin gari wanda sun buwayi kowa a tsabibai ne sai aka ba ma abu jihar labari abu jihar ya ku kyale da shi na san ta inda zan hutu mushi sai ya karyata wannan abin da yake fama ya gaskanta da ya zo ma ce mashi na bar ƙuraisha suna can suna haɗa maka sadaka ya ce sadaka kuma ni za a haɗa masa sadaka mutumin da allah ma yake ba da labarin waje altu lahu malam mamduda na ba shi dukiya yalwacacciyar dukiya ya ce ni za a haɗa masa sadaka suka ce ai ƙuraisha suna da suna cewa zu gidan abubakar da kake zuwa da gidan umar ashe kwalaman abinci ne kake zuwa ya ce a fatu haddisu ƙuraish an haza yanzu ƙuraish suna wannan bayanin a kai na to daga ran lokacin sai ya rantse da abin da ya yarda ke mota wa cewa ba zai ƙara zuwa wajen abubakar ba ko wajen umar ko kuma wajen ibn abi kabasha wanda shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan mutumin iya da tsaurin kai ta ƙadarin mutum ne Allah ce sa'urhiku Allah ce zan gajiyar da shi ko zan wahaltar da shi su'udan ta ɓangaren neman ya hau abin da ba zai iya hawa ba wani dutse ne za a umarta ya hau sai in ya ɗora hannun shi hannun sai zame in ya ɗora kafa kafa sai ta zame in ya ɗaga ta komo sa'urhiku sa'uda Allah ce zan ɗanɗana mishi mashakkatan min al'azab wani tsanani na daga azabata to shi wannan wannan bawan da ake magana cewa za a mashi waɗannan abubuwa meye Allah ce innahu lalle shi fakkara yayi kiskirin yayi tunani kenan wa qaddara sai ya ƙadarsa. Allah ce fa qutila an tsine mashi albarka kai fa qaddara ya aka ya iya yin wannan tunanin ya ƙadarta abin da ya qadarta nan summa qutila sannan kuma ba haka an dai ƙara tsine mashi albarka kai fa qaddara ya aka ya ƙadarta abin da ya ƙadarta ko ya abin da ya hudin nan thumma nazar sannan shi dai wannan bawan nan nazara ya sake konkomawa ya bibi matsalar ya je ya dawo a kai thumma nazar a adan nazarata yani ya sake konkoma abin hallo ya sake cewa ya kadarta abin da ya kadarta ne yanzu da ya kadarta abin da ya kadarta bayan konkoma abin thumma abasa sai ya murtsike huska wa basara ya taɓe huska kamar yadda za ga mutum ya yi huska kuma a cikin yin huskan dai hallo kaga ya dan ba bakin shi wani yanayi yadda ya taɓuke bakin kamar banda ma huskan dai kuma huska shalo tana ɗauke da wani saƙo hallo na dama to wannan mutum haka ya abasa wa basara sun ma'adbara ya kaɗa ya juya baya ana kiran shi akan gaskiya ya ƙyamsa wasu takbar ya yi girman kai ya nuna cewa su irin su zama wa'azi faƙala yanzu miye wannan fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara me qadarta abin da ya qadarta na faqala in hadha illa sihrun yu'sar sai ya ce wannan alqur'ani da kuke gani ba komi bane ba face sihiri ne wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yu'sar ya amso shi daga cikin maganganun wasu mutane ya amso shi daga maganganun me maganganun mutane kamar ta suke cewa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila yace ai suke cewa tatsin niyoyin mutanen farko ne yake karantawa ko yake nemowa ya hodi a hodi mushi da sahi a hodi mushi da yamma sai zo da karantawa mutane to shi ma al-walid ibn al-mughira abin da ya hodi in hadha illa illa sihrun yu'sar yace in hadha illa qawlul bashar wannan abin da yake hodi maganan mutunci da ya ce ƙur'ani maganan mutunci shi ne Allah ya mashi alƙawalin wannan tsinuwa da wannan azaba saboda maganar Allah ce amma shi kuma ya murtsuke ya ce in hu in haza illa qaulul bashar Allah ce sa'uslihi saqar tabbas zan sa shi wutar saqara wa ma adraka ma saqar wa ya sanar da kai abin da ake cewa wutar saqara Allah yake cewa la tubqi wa la tazar wuta ce wadda la tubqi ba ta bari ba ta saura la tubuki ba ta saura wala tazar kuma ba ta bari kenan batta saura game da gangan kahu gangan jikin kahuri in ta same shi sannan kuma ba ta bari shi daidai da kiftawa ido shine anan a ibnu buraida da shi da abu sinan suke cewa ta'kulu luhumahum wa uruqahum wa asabahum wa junudahum ita wannan wutar za ta haɗiɗiye ta cinye naman kahurai ta cinye wannan ake kira shi da suna jijiyansu sannan kuma ta cinye dukkan wata gaba hatta watan ma ba za ta bar shi ba sun matubaddalu ghaira zalika sannan sai a sake masanya kuma wani gangan jikin na daban Allah ce kullama nadjat duluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab lokacin da aka sa dan wuta wuta duk lokacin da gangan jikin nashi ya zagonye ya cinye Allah ce sai mu masanya mashi sabon gangan jiki saboda ya dandani azabar ba daidai inda aka ta a gidan duniya ba Allah kare mu to ita wannan wutar jahannama la tubqi wala tazar ba ta saura wala tazar kuma ba ta bari lawahatun lil bashar mai dadewa fatar dan adam ne haduwa take da shi yadda ka san mayan karfi da karfi haka take haduwa da shi lawahatun lil bashar ai yani tana dadewa ko tana mallakewa fatar jikin dan adam yake cewa hariqatul lil jildi tana kona wannan fatan jikin nan kamar da Abdullahi dan Abbas ya ambata to wannan wutar jahannama ita ce Allah kuma zai ba mu wasafinta yanzu ya ce alaiha a kanta ita wannan wuta tis'ata ashar akwai mala'iku guda goma sha tara ya'ani ana nihin daga cikin zabaniyawa akwai mala'iku sha tara wanda suke tare da ita wannan wuta ابن أبي حاتم كيتشوا حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم ابن موسى حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني حارس عن عامر ابن البراء في قوله عليها تسعة عشر قال إن رحطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم wasu mutane daga cikin yahudawa suka tambayi wani mutum daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wanda suke gadin wutar jahannama faƙala sai wannan sahabin na mazala sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka fi sani kenan shi bai sani ba faja'a ar-rajulu fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin sai ya zo fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baiwa manzon Allah labari cewa ga abin da ya faru yahuda suna tambayan wai waɗanda suke gadin wutan nan mala'iku guda nawa ne fa'anzalallahu ta'ala sa'ata izin Allah mai girma da buwaya sai ya safkar a wannan lokaci alaiha tis'ata ashar a kan wannan wuta akwai mala'iku guda goma sha tara to wannan labari ne Allah subhanahu wa ta'ala yake badawa liya halika man halaka an bayyanatin wa ya man hayya an bayyana kuma waɗannan abubuwa suna faruwa saboda fitina ce ga waɗanda suke kahurai ne amma kuma yaƙini ne ga masu imani shi na lalace wa ma ja'alna ba mu fasanya ba ashaban nari masu gadin wuta mala'ikun nan Allah ce illa mala'ikatan face mala'iku masu gadin wutan nan Allah yake cewa mu sanya su face mala'iku sannan wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya adadin nan nasu da aka ambata maka ba na cewa alaiha tis'ata ashar Allah ce ba mu ambaci wannan adadin ba illa fitnatan lil ladzina kafaru sai dai dan ya zama fitina ga waɗanda suke kafurai saboda mi za su ce ai abin bai ma kai ya kawo kenan ko da makamancin wannan fitnatan lil ladzina kafaru su kafurai fitina ce a gare su amma Allah yake cewa liyastayqina allazina utul kitab amma waɗanda suka ma'abuta littahi al-yahudu wan nasara wanda suke aiki da abin da ke cikin littafin da Allah ya sabkar wannan ahlul kitabin nan liyastayqina su kuma za su samu yaqini da sakankancewa da yarda da magana Allah subhanahu wataala kina aka ambata musu cewa wannan wutar jahannama alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku da Allah ya zuba a farkonta yani a muqaddimarta mala'iku guda 19 to su ahlul kitabi za su samu yaqini aka haka sannan su kuma su imani wa yazdada allazina amanu imanan su kuma su imani wannan zai ƙara musu imani saboda za su ƙara hamzari su ƙara ƙaimi su ƙara dagewa da jajircewa akan bauta wa Allah subhanahu wata'ala saboda Allah ya kare su daga wannan gida wanda yake na bala'i ne sannan Allah ke cewa la yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna su fa waɗanda suke ma'abuta littafi kenan al-yahudu wan nasara wanda ba su fanda din ba wal mu'minuna da masu imani la yartaba ba sa yin kokonto ko shakka akai sun yarda ɗari bisa ɗari akan abin da Allah ya faɗi haka nan ne sannan Allah ya ce wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun kuma sannan Allah ya bada wannan labari dan ya zama fitina sannan kuma dan waɗanda fi qulubihim a cikin zukatansu akwai maradun rishin lahiya na abin da ya shayi saban Allah subhanahu wataala da kafircewa Allah da butulcewa Allah su waɗannan masu rishin lahiya a cikin zukatansu su wane ne su ne munafukai su ne munafukai munafukai akwai rishin lahiya a cikin zuciyarsu kowane lokaci babu wanda yake cikin hali na rashin nutsuwa saboda munafiki ana suna suna zaman zaman tarabbus zaman dakon wahayi me yace wahayi me yasan ko da shi kuma zaka ji Allah yana tabara labarin su wa minhum wa minhum wa minhum inna a cikin sautu tauba daga cikin ɗabi'unsu da halayensu kaza daga cikin ɗabi'unsu da halayensu kaza su suna tare da za su zo su zauna amma haƙiƙatan ba tare da masu imani suke ba shi da Allah ke cewa idza ra'aytam tu'jibuka ajsamu wa in yaqulu tasma'u li qawlihim in ka gansu za su burge ka in suka yi magana za ka yi mamaki game da maganar su za su nuna cewa ai 100 bisa 100 imanin na shi ake karewa maganar musulunci na shine abin da yake gaban su alhali ƙarya suke wa in yaqulu tasma'u li qawlihim Allah ce ka annahum khushubun musannada idan suka zo majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ce kamar katako ne aka jingine kamar katako da aka jingine ka annan khushubun musannada yahsabuna suna tsammanin kullu sayhatin alaihim duk wani abin da za a sabko na bayani ko nan suna tsammanin zai sabka akan su ne Allah ce humul aduwwu wannan su ne haƙiƙanin makiya fahdharuhum kai hankali da su qatalahumullahu Allah ya tsine musu albarka saboda makiyin da zai zamanto daga nesa ka san makiyinka ne to akwai position inda zaka dauka akan shi amma mutumin da yake tare da kai yana nuna maka cewa ai damuwarka damuwar shi ce farin cikinka farin cikin shi ne alhali ƙarya ne ta wanda ya yi wahala a cikin rayuwa ya yi wahala a ɓangaren mu'amalanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah ya nuna mashi duk wani munafukin da ya rayu a zamanin shi in ba dan kar da mutane su ce ba manzon sallallahu alaihi wasallam yana kashe wanda suke tare da shi manzon yake cewa da na kashe su saboda kahure ne sannan kuma ba su da wani alkawali tsakaninsu da Allah in ba azaba ba inda almunafiki na fi darkin asfali minan nar to haka za ka ga suna ma musuluncin cin diddige kuma duk wata matsala in ta taso za ka samu mafi yawa ana haɗa baki ne da waɗanda suke munafukai saboda a cimma musulunci ko kuma a cimma masu imani shi yasa mutum ya yi ƙoƙari duk wani abin da zai zamanto maka sifa ce na abin da ya shafi munafuci mutum ya rabu da ita ubangiji subhanahu wataala yake cewa wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna da waɗanda akwai rashin lahiya a cikin zuciyarsu da su da waɗanda suke kahurai za su ce ma za a radallahu bi hadha masala wai mi Allah yake nihi da wannan bayanin da wannan misalin da aka bada ko wannan bayanin na cewa ita wutar jahannama alaiha 19 wannan wani irin bayani ne ko me ake nihi da shi amma shi mai imani ba kawai mai ƙauya zai sami'ina wa ta'ana ne mun ji mun bi babu zancen ja babu zancen habayya amma kahuri me yake nema sai ya tafitu yamnatan wa yasra ya waiwaya can ya duba can abin nan ya yake ya kazan nan yake wannan shine ɗabi'a na wanda akwai rashin lahiya a cikin zuciyar shi na rashin imani sannan kuma da wanda shi kuma zallan kahuri ne Allah ce kazalika yudhillu Allah kamar haka Allah yake yi ya batar da manya sha'u wanda ya ga dama wa ya hadi man ya sha'u ya shirya da wanda ya ga dama saboda ibtila'i ne dama fitina ce fitina ce da ibtila'i ne jarrabawa ce Allah ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanu shin mutane suna tsammani za su ce sun yi imani ba tare da an jarrabe su ba an kwankwasa imanin su wala qad fatanna alladhina min qablihim Allah ce haƙiƙa mun jarrabe wanda suka gabace ku fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ya ware ya bayyana suwaye masu gaskiya a cikin imanin su suwaye kuma suke da imani na jan am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allah sai ya jarrabe ku ya bambance waye ke da imani waye bai da imani lokacin da aka sauya alƙibla daga baitul maqdis zuwa masallacin makka me Allah yake cewa Allah ya ce mun yi haka ne saboda mu jarraba mutane a ga waye zai imani kaga wasu kuma daga nan suka yi daga nan suka balle to ibtila'i ne Allah yana jarraba bayi da haka mutum ya zamanto mai naci game da abin da ya shahi addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya dawwamar da zuciyarka akan abin da yake da'a ne a gare shi da biyayya a gare shi da sallamawa game da dukkan wani al'amari wanda yake nashi ne Allah ce kazalika yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha sannan kuma abin da ya shayi shari'a wani abu ne wanda yake hannun Allah kai da ka ganka zaka bude Qur'ani ka karanta zaka zauna ka saurari karatu zaka yi kaza zaka yi kaza ayyuka alheri ka daga hannu ka yi godiya ga Allah subhanahu wataala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah duwar aikin alheri da kika ga cewa kina ciki to ki yi kokari ki yi godiya ga Allah saboda shari'a ce ta Allah akwai irin ki dubunnai wanda in me kike takama sai hiki amma dai Allah bai shiryar da su zuwa ga irin waɗannan ayyuka ba Allah ya zabe ki ya zabe ka ya dora ka kan wannan tafarki naka sai kai godiya ga Allah subhanahu wataala Allah yake cewa kazalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha sai Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu وما يعلم جنود ربك أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط أنا Allah yake cewa ma ya alamu junun rabbika babu wanda ya san dakaru ko kuma runduna ta ubangijinka illa huwa sai shi Allah subhanahu wataala wannan bayani da aka yi na cewa alaiha tis'ata ashar wannan wani kaso daga cikin mala'ikun da su ne aka wakilta da gadin wuta kenan amma haƙiƙanin rundunar ubangijinka babu wanda ya santa saiwa sai shi shi yasa ya ce wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu abin da yasa aka baku adadin sha tara don a jarraba imaninku za ku sallama ga Allah ko kuma za ku yi jayayya ko za ku ɗauko hankalinku ku ɗora ku yi ta rigima da ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu da yawa sun yi haka kuma sun ɓace to shi Allah ke cewa wala yartaba yake cewa wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi malik yake cewa kama qala kama qad qalahu da'ifatun min ahli ad-dalal wal jahalati min al-falasifati al-yunani al-yunaniyin yake cewa man shaya'ahum yace kamar yadda wasu daga cikin batattu jahilai wanda suke ma'abuta bin falsafa na kasar yunani kasar greek sun ambaci cewa wannan alaiha 19 ai suna ga cewa abin nan ai ba haka yake ba amma alhali kuma labari ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bada kaga sun karyata Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin as-sahihain hadisin bukhari da muslim wazalla sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sifati al-bayt al-ma'mur alladhi fi as-sama wazalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata a siffa lokacin da yake wasafta baitul ma'mur wanda yake sama wazalla yake cewa fa fa idha huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin saba'una alf malik manzala yake cewa wannan baitul ma'amur din nan a dukkan kwana guda mala'ika dubu saba'in suke shigan shi sannan wannan mala'ika dubu saba'in din nan la ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim wanda yake na ƙarshen su ba zai kuma ba duk wanda ya zo yau iya cikin dubu saba'in in yau to na gobe wasu ne na jibi wasu ne na gata wasu ne na shekaru masu zawa wasu ne ila an yari sallahu al'arda min alaiha har Allah ya tada duniyar gabaki daya da sama da ƙasa in mala'ikan da ya zo yau ba zai sake zanwa ba ila kiyami sa'a har zuwa tashin kiyama kaga kenan wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa babu wanda ya san dakarun ubangijinka da rundunar ubangiji sai shi ubangiji subhanahu wataala al-imam ahmad yake cewa haddathana aswad haddathana isra'il an ibrahim an muhajir an mujahid an مروق yake cewa an abi dharr qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ina ga abin da ba kwa gani kuma ina jin abin da ba kwa ji ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ba kwa ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace attatis sama yace sama ta yi ƙara wa hukka laha an ta'id sannan kuma ya cancanta a gare ta yi karan nan ma fiha mawdi'a manzala kita babu wani gurbi mawdi'a usbu'in babu wani gurbin da za a dora ta wannan ya tsanya daya illa alaihi malak sajid sai an samu wani mala'ika yana sujada ga Allah subhanahu wataala a fadin sama da kake gani gaba ɗayan ta sama daya biyu uku hudu biyar shida bakwai babu inda zaka dora ya tsanka face a wannan wurin akwai wani mala'ika ya sujada ga Allah subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa law alimtum ma a'lamu manzala ce wallahi inda kun san abin da na sani la dahiktum qalilan da kun dariya kadan wala bakaitum kathira da kun kuka da yawa dariyan ku zai zamanto kadan kukan ku zai zamanto mai yawa sannan manzala ke cewa wala talazzaztum bin nisa'i ala al-furushat sannan da ba ku ji dadin matattakin ku ba a saman gadajen ku manzala ce wala kharajtum ila as-sa'adat da ku fito zuwa ga bigiri ya ce ta ji aruna ilallahi ta'ala kuna masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi kaga shi ma yana nuna mana cewa sama ta yi ƙara mazala ke cewa kuma ya cancance ta ta yi ƙara saboda babu inda za a ɗora tafin hannu ko tahin yatsa face a wannan wurin akwai wannan mala'ika in masajin ko ya yi sujada ko ya yi ruku'i ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan me yake maka nuni yana maka nuni cewa ma ya alamu junuda rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan wani hadisi na daban hadisin jabir ibn abdullahi allah ƙarin ra'a gare shi ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi samawati sab'i mawdi'u qadamin yace cikin samman nan guda bakwai ga baki ɗaya babu wurin ɗora diddigin kafa wala shibrin ko kuma inda zaka ɗora tsanin hannunka haka ɗaya wala kaffin ko inda zaka ɗora tafin hannunka ɗaya illa wa fihi malak face a wannan wurin akwai mala'ika ƙa'imun yana tsaye au ko kuma ka samu wani mala'ikan sajid yana sujada au ka samu wani mala'ikan shi kuma raki yana ruku'i ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ɗan adam ka ajiye hankalinka bauta wa Allah bautan da za ka yi wa Allah ba a bakin komi yake ba kar ka taɓa tsammanin ce za ka amfani ubangiji ko yanzu ku ku ne mutanen kirki Allah yana ji da ku a kuna ji da kanku ne ya'ani ku yi abin da za ku wanye da Allah lahiya ne amma ba magana in kuka yi bane ba kun taimakawa Allah in kuka yi kanku kuka taimakawa wannan bautan na Allah ko kakkai ko kakkai ko ko kai ko kakkai ubangiji subhanahu wataala ya samar da wasu bayin da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah cikin duk abinda Allah ya musu umarni abinda Allah ya musu umarni shi suke aikatawa abinda ya hane su shi suke hanuwa ta haka dan adam ko kai ko kakkai san ma kal kanka kama in alherin kai kanka kama in kuma sabanin shi ne ma dai kanka kama Allah subhanahu wataala yake cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ce wanda ya dama imani wanda ya dama ko ya fandare wa Allah subhanahu wataala inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kenan ta danganta ga ga dan adam kaji dai yanda ubangiji yake da bayi waɗanda suke bauta wa Allah subhanahu wataala a sama da ƙasa ga baki daya a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma fi sama'i duniya mawdi a kadamin a saman nan da kake gani ta duniya babu inda za ka ɗora ƙahon kafaci akwai mala'ika ya yi sujada ko yana tsaye yana bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi ne cikin sassu safat Allah ke cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun su wane ne su ne wannan mala'iku sun yi sahu sahu ga Allah subhanahu wata'ala bautan Allah kawai suke yi ba sa ƙasa a gwiwa ba a cewa ku yi su ɗi ko ku bari su ɗi bari irin na ɗiyan adam da haka wa ma ya alamu tunu da rabbika illa huwa sai Allah ce wa ma hiya illa zikra lil bashar wa ma hiya wannan wutar da ake baka labari ba ta kasance ba face illa zikra gargadi ne lil bashari game da halittu cewa ku bari abinda Allah baya so kar ku aikata shi saboda in kuka aikata za ku samu matsala tsakaninku da Allah wanda babu wata matsala da damuwa da ɗan adam zai shiga sama ya zamanto alaƙa tsakaninka da Allah ya zamanto alaƙa cewa take bata da kyawu ka bata da kowa ka ka bata da Allah ka samu dameji da matsala da kowa ka ka samu da Allah idan ka samu dameji da matsala da Allah subhanahu wataala ko da wa kake sulhu ko da wa kake dasawa ko da wa kake camfa wallahi dasawan banza ne kuma aliyas din banza ce kuma wannan fahimtar juna da kuke na banza ne saboda duk mutumin da do kowa ne ne ka sani cewa idan aka je gobe kiyama innahum lan yughnu anka min Allah shay'a musu iya tsina maka komai a wajen Allah kai tun daga nan gidan duniya ma ko yanzu Allah ya jarrabe ka da wani ba dadi kaga waye zai tsaya tare da kai waye zai tsaya tare da kai ka duba annabin Allah ayyub lokacin da Allah ya jarrabe shi rashin lahiya shekara 17 innan da biyan suka mutu wasu suka watsi matan wasu suka watsi dukiyar ta watsi mutane suka kyamar shi to yau mutum wata guda in kai zuwa Allah kiyaye Allah jarrabe ka da wani rashin lafiya ka kwanta wata guda fi bidayat al'amr mutane za ka ana tururuwa kowa zai je ya gaida wacce a gaida wani mai da lafiya amma inda ka dora kai sati biyu kai sati biyu kai sati uku to wanda zai je ma ya tsaya ya rika yi maka wannan addu'a da manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantar kafa maka wallahi tashi hankali mutane mancewa za su yi da kai gaba daya sai shiga harkokinsu don me za ka saba da ubangijinka saboda dan adam inda ba abin da zai iya tsina maka duk yanda yake tsare yake takaman cewa shi kaza ne wallahi yake banza ne kai da sa ka sa amma Allah subhanahu wataala in za ku yi zamantakewa da mutum ku yi abin da kike shi da suna abakantaka wane ne to ku yi shi akan bin Allah subhanahu wataala amma in ku yi aka haka nan ba tabbas zama ne wanda yake na asara zama ne wanda yake na tabewa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu Allah ya ce wa ma hiya illa dhikra lil bashar sai Allah ya ce kalla wal qamar Allah ya ce a'a Allah yana rantsuwa da wata watan nan da kake gani Allah yana rantsuwa da shi wallaili idza iz adbar haka kuma Allah yana rantsuwa da al-lail dare iz adbar lokacin da ya bada baya ka duba kaga daren nan yanda zai zo ya shiga ba tare da a duniya an taba wani wani wata na'ura ba ko an taba wani buton ko an taba wani wane ne haka kawai kuna zaune sai ku ji yanayin ya fara sakewa madace ta fara yanayi duhu ya fara a hankali hankali automatikiyan kawai sai ku ji sulub sai ku ji ku a cikin dare wannan daren yana laida tahiya shi ma ba tare da wani kokarinku ba ko wani kawo gudunmuwanku ko wani hamzarinku haka kawai kuna cikin wannan yanayi sai ku ji Allah subhanahu wataala ya tahiyar da wannan daren kuma sahiya ta yi haske ya fara bayyana to Allah yana rantsuwa da wannan dare iz adbar lokacin da ya zuwa ya bada baya wanda wannan duka me yake maka nuni yana maka nuni akan izina mutum da mai dauki izina game da abin da ya shahi ayoyin Allah subhanahu wataala ka gane girman Allah ka gane cewa Allah shine abin bauta sannan kuma Allah ya cancanta a bauta mishi saboda waɗannan ayoyi da ya kafa wanda ɗan adam zai iya kallon wannan abin ya sa shi imani da Allah subhanahu wataala wallaili iz adbar sai ce wa subhi Allah yana rantsuwa da sahiya iz asfar lokacin da ta yake kira shi da suna lokacin da ta fara masara masaran nan daidai hudowar rana wannan lokaci shi ma Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da shi to waɗannan rantsuwan da Allah ya yi ubangijinka ne kuma yake maka rantsuwa saboda ya baka wani labarin wani abin da tabbas yana nan tahi kaga labarin Allah gaskiya ne magana Allah gaskiya ce wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yake Allah gaskiyar labari babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana amma kahin yayi magana sai ya rantse maka alhali cewa kai kai ne bawan shi kai ne bawa yana iya kyale kai ya halicce ka bai haɗi maka yadda za a yi ba kuma ka mutu ya azabtar da kai adalci ne saboda kai kin kayan shi amma adalcin Allah subhanahu wata'ala da ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala ga bayan shi bayan ya halicce mu sannan bayan shi kuma ya safkar da littahi bayan safkar da littahi kuma ya aiko da manzon da zai mana bayanin littahin nan saboda dai li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul kar wani ya je ya tsaya kekame cewa Allah shi ai bai san wani dalili ba to Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da waɗannan abubuwa saboda tabbatar da tashin kiyama sannan kuma bayan haka nan rantsuwan nan ubangiji shi ke da iko ya rantsi da abin da ya ga dama babu wani wanda yake da iko ya rantsi da abin da yake so face sai dai ya rantsi da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance a cikin ku zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah ko kuma ya ja bakin shi ya shiru la ta halifu bi aba'ikum kar ku rantsi da uwayenku kar ka ce na rantsi da babana kuma mata ko kakata ko tarnatsa ko takwaran kwatsa ko na rantsi da igiyar garinmu ko na rantsi da wanenin garinmu ko turken garinmu da irin rantsa-rantsa da zaka ji Allah ya tarnatsa wanda duka baya halatta in zaka rantsi ka rantsi da Allah in ba zaka rantsi da Allah ba ka ja bakin kai shiru a ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'an ahlifa billahi yake cewa akan in rantse da Allah kaziban akan ƙarya yace ahabba ilayya yahi soyuwa a gare ni akan an ahlifa bi ghairihi sadiqan akan in rantse da wani Allah akan gaskiya misali abu kaza gaskiya ne in rantse da wani Allah dan tabbatar da wannan abu yake cewa in yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ya hiye maka dama dama akan ka rantse da wani Allah akan gaskiya wannan yana maka nuni akan mai tarbiyyar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka samu saboda manzala shela ya bada kira kira umar yake cewa ka shelanta wa mutane ala inna allaha wa rasulahu wa rasulahu yanhayanikum an tahlifu bi abaikum Allah da manzon shi suna hanan ku akan kakku rantsi da uwayenku man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ba a rantsuwa da mutum komin girman shi duk yanda ake ga malami ne ko shehu ne ko ya kai matsayi kaza baya halatta a rantsa da shi da Allah ake rantsuwa ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabin Allah ana rantsuwa ne da Allah kawai wanda wannan shine kuma karantarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma akai saboda bayi na Allah ne shi kadai babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan al'amari anan ubangiji subhanahu wataala yake cewa innaha lalle ita wannan wutar ta sakara la ihdal kubar tana ɗaya daga cikin manya manyan kayan tashin hankali ya'ani al'azaimu yana cikin abun da yake mafi girma ita ce wutar nan wutar sakara wannan shine tafsirin da Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Imam Qatada da Imam Dhahhak suka yi innaha la ihdal kubar Allah ce nadhiran lil bashar gargadi ce ga bayi liman sha'a minkum ga duk mutumin da ya so ya ruhawa kanshi asiri an ya taqaddama akan ya gabatar aw ya ta'akhara ko kuma ya jinkirtar yani liman sha'a an yaqbala an-nazarata wa yahtadi bil haqqi wanda ya so a cikin ku ya amshi gargadin nan da aka yi ya shiryu zuwa ga abin da yake gaskiya aw ya ta'akhara ko kuma yayi jinkiri an ha game da amsan gaskiyan nan ya juya baya Allah ya hallakar da shi kamar yadda ya hallakar da waɗancan da ake baka labarin su kuma duka abubu ba wani kayan ajima bane ba yanzu labarin da ake baka na ƙuresha da kaza da kaza da kaza ka ɗauko duk wani wanda ake ga ya fandare wa Allah a yau a duniya yanzu ya mutu ɗaya yake da waɗancan labarin su ya wuce shi ma nashi labarin ya wuce tare da cewa kai ka gan shi a gaban idan ka yara ne da haka mutum ya yi ƙoƙarin bin Allah subhanahu wataala saboda ya samu cimma da dacewa da rahamar Allah mai girma da buwaya sannan ayoyi na gaba Allah ke cewa kullu nafsin kowace rai bima kasabat game da abin da ta tsururta wa kanta yani ta aikata wa kanta rahinatun abin jinginawa ce wannan abin da ka aikata shine abin da za maka me raskwana da lissahi a kai shi kowace rai abin jingina ce game da abin da ta aikata kafurai da suka aikata abubuwan da suka aikata wannan abin da suka aikata nan shine abin da Allah zai musu sakamako da shi aljaza'u sayakunu min jinsil amal wannan sakamakon da Allah zai musu yana daidai da abin da suka aikata wannan abin da suka aikata shine Allah mai girma da buwaya zai musu sakamako akai shi na lake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina dukkan rai game da abin da ta aikata to lalle tabbas abin jinginawa ce Allah ce illa ashabal yamin sai dai ashabal yamin ma abuta dama wanda su ne 'yan aljanna mutanen kirki mutanen arziki wanda Allah ya ce musu ku yi suka ya ce su bari suka bari suka mutu suka bar duniyan nan suna halin da Allah mai girma da buwaya ya yarda da su to su waɗannan mutanen aikin su dama ba ɗaya bane ba limkin ba limki ne man ja'a bi bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aikin alheri ɗaya Allah ya ce za mu bashi goma ko daga goma nan kuma Allah zai limka shi 700 daga 700 inna kuma wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim Allah zai limka maka limkin ba limki amma wa man ja'a bis sayyi'ati kuma ha falahu mislaha duk wanda yazo da aikin zunubi daya to zunubi daya zunubi daya za a baka ka duba adalcin ubangiji aikin laifi daya kai wannan zunubin daya za a baka kuma shi ma daga ka daga hannu ka ce ya Allah na tuba Allah sai ce na goge shi amma aikin alheri daya sai a limka shi goma daga goma nan sai ya kai ɗari bakwai daga ɗari bakwai inda Allah ya limke shi limka shi limkin ba limkin da babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to su illa ashabul yamin su ma'abuta hannun dama su ne yan aljanna su waɗannan yan aljannan nan to su ayyukansu limkin ba limki ne sallah ɗaya da mutum ya a gidan duniya kahin aje gobe kiyama Allah ya maida ta sallah dubunnai azumi ɗaya da haka dukkan wani aiki da za a lullumka shi limkin ba limki dalilin haka Allah ce fi jannatin sai ga maka malam ‘yan aljanna a cikin gidan aljanna Allah samu a cikinsu ya ta sa'aluna suna tambayan junansu anil mujrimi na game da ɗiyan banza mutanen banza ni ina wani lokacin da ana da'awa ya fitini mutane ya gagari jama'a ya ƙaryata Allah ƙaryata manzo Allah ina wacce take ta fitini wannan mutane ta ƙaryata Allah ta ƙaryata manzo Allah ina take ya ta sa'aluna suna tambayan junansu game da wasu mutanen da suke mutanen banza anil mujrimin game da mutanen banza to wannan kala ne daban-daban kamar da ci Allah bada labari a cikin satu safad idan suka so mutum ya tuno da wani tsagera a gidan duniya sai ne Allah gudu mashi Allah sai ya gudu maka wannan mutum a gidan wuta kai kana gidan aljanna shi yana gidan wuta kana kallon shi yana kallon ka kana kallon shi yana kallon ka can da Allah labarin da yake bada yana bada labarin wasu abakai guda biyu ne akan ɗayan yayi yayi akan ya sabke ɗayan daga sama hanyar gaskiya ya gagara shine lokacin da fattala far'ahu fi sawa'il jahim ana leƙo mishi shi da ya tsinkaye shi ko tsinkaye ta sai ga shi a tsakiyar wutar jahannama shi ne ke cewa tallahi in kitta la turdin wallahi saura ɗiris ni ma da ka halakar da ni la turdin walaula ni'matu rabbi kai alhamdulillah in ba da ni'ima ubangiji ba la kuntu minal muhdarin ni ma da na zamanto daga cikin wanda za su halarci wannan wurin matsiyacin wurin da kake ciki afama nahnu mayitin a lokacin miye shi kare ta yake ta tashin kiyama ma ba mu ita ku ci duniya kawai daga duniya sai kaduna ba abin da za a yi yanzu yaya ta ritsa da shi to haka wannan yan aljanna za su rika tambaya akan iya wanda suke mujirman mutane saboda wasu lokuta da adam baya gane ni'imar da yake ciki sai in ya ga wani wanda ya rasa wannan ni'imar bakka gane cewa hankali iya da daɗi sai kaga mahaukaci ya rika zuba yana surutai malam na babu babu gairar babu dalili bisa me yake sai kama Allah godiya to duk wani abu kamar da suke cewa addiddu yuzhiru husnahu diddu wa bi diddiha tatabayyanu al-ashiya'u yace komai ana gane shi ne ta hanyar kwantarar din shi zaka gane miye darajar haske a lokacin da ka san duhu idan da ce baka taba sanin me ake cewa duhu ba to kana ga hasken na ai ba wani abu bane ba idan baka taba sanin me ake cewa haske ba za ka duhu ai ba wani abu ne ba idan baka taba sanin me ake cewa hauka za ka ga hankali ai ba wani abu ne ba to zaka komi kishi ya shishe ke bayyana yake bayyana matsayin shi eh aka ce kaza sai a ce to kwantar kin shi ne kaza kenan duk abin da ba kaza ba kaza ne ilimi kwantar kin shi ne jahilci eh haske kwantar kin shi ne duhu sama sabanin da me kasa haka yake cewa anil mujrimina ma salakakum fi saqar za su ‘yan aljanna za su rika tambaye su wai me yasa ku cikin wutar sakara suna daga baki za su ce lam nakum minal musallin qalu lam nakum minal musallin za su ba mu zamanto daga cikin masu yin sallah ba ashe rishin sallah shine dalili na farko daga cikin dalilan da suke kai mutum ina gidan wuta shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiyar shi ta karshe yana cewa as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum ina horon ku akan ku yi riko da sallah ku yi riko da sallah wannan riko da sallah na kuma yin ta akan lokacin ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan kuma ku yi kokari ya zaman za ku yi ta ne akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku fada cikin fadar Allah subhanahu wataala wailu fa wailu lil musallin ko kuma fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya to wannan za ka yi sallar ne akan lokacinta sannan kuma yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantar da ita kar da kallon waya ko kuma kallon tele ko kallon wane ne ya hana ka yin sallah akan lokacinta haka kawai ana sayari kaza kuna zaune kuna kallo shikenan wannan abu sai ya bayu zuwa ga jinkirta sallah daga farkon lokacinta wani daga cikin aikin da Allah ya yi so as-salatu fi awwal waqtiha da aka yin sallah iya daga cikin abin da zai tsiratar da mutum daga gidan wuta saboda ga 'yan wuta suna cewa aka ce mi ya kai ku wuta suka ce lam na kuminal musallin ai ba ma sallah manzala sallah salmi ke cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah har ko abin da za a ma bawa hisabi akan shi a bangaren ayyukan bawa shine abin da ya shahi sallah wancan hadisi kuma da yake cewa awwalu ma yuhasabu bainal ibad fi dima farkon abin da za a yi sakamako shine akan jini wannan kuma haƙƙi tsakanin mutane a junansu amma ta ɓangaren da ya shafi bauta ga Allah sallah za a fara ɗaukowa amma da duka ana bayanin ne bayan aƙida bayan tauhidi ɗayan da Allah saboda sallar ka ba ta samun karɓuwa in baka mi in baka ɗayan ta Allah kana shirka ga Allah subhanahu wataala kana sallah aslan dama sallar batta saman bigirin da za a amshe ta dole ka zama tun wahidi mai ɗayan ta Allah haƙiƙanin ɗayantawa a lokacin tukun za a yi maganar sallah a yi maganar azumi a yi maganar zakka a yi maganar karatun ƙur'ani a yi maganar duk wani aikin alheri da za ka yi za ka samu ladan shi amma in dai babu ɗayanta Allah to lalle tabbas ɗan adam ya taɓi ya yi asara shi yasa Allah ya alƙawalin gidan azaba ga dukkan bawan da ya mutu yana shirka ga Allah subhanahu wataala Allah ya nuna cewa wannan bawa bayan da za a iya samu rahamar Allah kuma ƙarshe zai ɗige cikin azabar Allah subhanahu wataala kuma ba wanda zai taimaka mashi to wannan sallah tana da tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum yayi kokari ya karance ta a karance yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya yayi kabbar al-harama yayi runguma hannun shi a saman kirjin shi yayi kaza yayi kaza duk abubuwan da suke suna nan mufassal a bayyane suke da cikin detail wanda yake na ƙarshe bayani akan sallah ka dauki sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi bayani akan sallah min at-takbiri ila at-taslim yace ka annaka taraha sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama yace kamar kana ganin ta to ka tambaye kanka ki tambaye kanki kin taba karanta ko kuma kin zauna kin koyi wannan sallah a karance ko kuma kawai saba kika kika yi gaba gani da wata sallah wajen biki mafi yawa shine abin da yake faru sai ga mutum ya dauki wani aikin ibada yana aikata biduni ma burhanin ba hujja yau shekara shi goma yana aikata wannan aikin sai ka zo yau kika ce a wannan aiki ai bid'a ce bayya ma tsayawa ya saurare ka barata na ku fahimci juna kawai shi a wurin shi hiran ka ce wannan bid'a ne abin tasu ba me yake kallo shekara goma da yana aikatawa me yake kallo da ya tashi ma haka ya ga a angonsu ko a gidansu ana yi yanzu duk wannan aikin a ce duka ba haka nan bane ba kawai sai dora wannan abu a mizanin hankalin shi da kwakwallo shi da son zuciyar shi sai ya gaskiya sai ta rigima da shi akan menene abin rigima cikin addini babu wanda zai ce maka abin da manzala sallallahu alaihi bai yi shi ba manzala ya hutu ya ce wa sahabban shi cewa ana akhshakum lillahi wa atqakum la nahi ku tsoron Allah nahi ku jin tsoron Allah nahi ku kiyaye dokokin Allah nahi ku son Allah nahi ku sanin wane ne Allah aikin da bai aikata ba kai a yau miskini kan ji Allah ya ba Allah dan me zaka dauko shi ka aikata kuma a ce maka wannan abin manzala bai baka rika zancen to menene ba daidai kin ba ai ya ishe shi kayan muni saboda manzala bai yi shi ba Abu Zarr Gifari Allah karin ra'a gare shi yake cewa babu wani alheri face sai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan shi babu wani sharri sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan shi yace kai tsuntsu zai zo wucewa sama in akwai wani abun alheri tare da shi manzala sai ya mana bayani duka waɗannan bayan suka bauta wa Allah har suka samu garanti cewa 'yan aljanna ne aikin nan kaza duka ba a yi shi ba sai ka zo yau kawai ka tada jijiyar wuya ka nuna cewa ai kazan nan kawai shine addini wataƙila ma ka ɗauki addinin gaba ɗaya a matsayin wannan abin shine addinin alhali kahin kai ka zo ko kakan ka ya zo mutane sun bauta wa Allah kuma Allah da aka bauta wa ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen 'yan aljanna ne yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara wa yarda su Allah yarda su ya ce ula'ika humul mu'min haƙa ula'ika waɗannan dubin su aka aka kalle su aka ce waɗannan su ne masu imani da gaske kuma yau ka zo ka ƙirƙiro wani aiki daban wanda mazala salasala bai san shi ba abubakar bai san shi ba umar bai san shi ba usman bai san shi ba aliyu bai san shi ba talha bai san shi ba abdurrahman ibn auf bai san shi ba duk wani wanda kasancewa iya daga cikin sabon mazala ba san wannan aikin ba har suka bar duniya kuma waɗannan mutanen yan aljanna ne kai yau ka kirkire shi ka ce wannan aikin ana yin shi don a nemi aljanna kama kanka adalci ba kama kanka adalci kuma duk wani abin da kake ga alheri ne yanzu misali ka ɗauki sallar da aka yi jiya sallar qara'u kaga ma anzalallahu biha min sultan babu wani dalili da yake tabbatar da ita dalilan da suka zo da ita dalilai ne na ƙarya kai a duniyar nan an yi mutumin da ya meke kafa ya rubuta hadisi dubu saba'in ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alhali bai faɗi ba littattafai suna nan a dankare an tace wanne ne magana manzalla wanne ne ba magana manzalla ba haka kawai sai ka ɗauko abin da ba ibada ga Allah ba kawai ka ɗora mutane a kai me riba ka ciki wai bautan Allah nan da kake yi so ne kake ka burge yan garinku ko kuma so ne kake ka samu yarda Allah so kake ka samu yarda Allah kuma bautan Allah nan wa ake ma Allah ake ma to me na rigima a ciki Allah da ake ma bauta ya turo manzo ya ce wannan za ku koya za ku kwaikwaya ku bauta wa Allah wa in tudi'uhu tahtadu in kun mushi shiri in kun bi shi kun shirya automatikiyan to kai me naka ciki me magana dole an kawo na garin ku ku ku garin ku a bakin wa garin ku da babanka da kakanninka ba busu cikin masajirut tashri ba su ake kallo ba a ce abota wa Allah subhanahu wataala abinda ake kallo qala Allah qala rasul Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma sahabbai sun fahimta akan kaza sun bauta wa Allah akan wannan tsarin kuma Allah ya kalli wannan bauta ya ce na gode wa wannan ibada da kuka yi na karɓe ta kuma da haka sakamako ku gina aljanna kuma hadisai sai nan burjik akan wannan to dan haka dan adam ya ajje hankalin shi abinda zaka yi na bauta wa Allah subhanahu wataala kar wani ya tara maka hankali kawai ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala ba ruwanka ba dole sai ka kasance tare da wani ba ya zamanto ma'auninka da kake auna ayyukanka na ibada kawai kana auna su ne da mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya sahabbai suka fahimci abu sai ka tai akan wannan tsarin kuma ayyukan suna nan a dankare baka ma fara taba so ban tana ka kirkiro bid'a rigima banza ce kawai sai ga ayyukan na wanda aka kirkiro an yi ba su muhimmanci an yi ba su kariya amma bai kamata ba a yi rigima da mutumin da yake musulmi dan wani ya zo yana ce maka ka bi Allah da manzo to me yana shi a ciki ba ta ka bi shi ba bai ce ka bi baban shi ba ko ka bi yan gidansu ko ka bi yan garinsu bai ce wa dole sai ka bauta wa Allah a masallaci kaza to ka ibada ka ta yi duk bai faɗi wannan ba ka bi Allah ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama to maka wannan shine abin da ka rike in a ida kake ka bauta wa Allah akan wannan tsari kaga bai ka abin rigima ba Allah shirye da mu karantar da yako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne su dai waɗannan mutanen daga cikin matsalar su su da kansu sun tabbatar da cewa lam nakum min musallina sun kasance daga cikin waɗanda ba sa sallah yanzu rashin sallar nan akwai wanda zaka ji har a cikin azumin nan an bata cewa wani baya sallar azhar in ka ji wata tambaya sai ka ji abin sai ka kasa dora ta kamar wani irin musulmi ne ka yi azumi kuma ka kasa yin sallah ko kuma ga wani ana ana zaune tare da shi kawai baya sallah shi uwar shi musulma uban shi musulmi dukkan al'ummar shi musulmi amma kuma baya sallah saboda tsabagen son zuciya kuna makamancin wannan manzala sallallahu alaihi wasallam al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman taraka faqad kafara alƙawalin da yake bambancin da ke tsakaninmu da mu da kahure shine sallah duk wanda ya barta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafarta sakaki da sallah ana samun wannan daga wasu daga cikin matasa hallawa Allah kiyaye to wannan sallah ta daga cikin abin da yake wajibi ne mutum mai imani ya kula da ita manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga ta halin kuma yana cewa yana cewa bilal arihna biha ya bilal ya bilal kai kiran sallah ka hutatar da ka sanyaya zuciyar mu da, da sallar nan sallah tana ɗaya daga cikin ayyukan bayi na gari wanda in suka shige ta suna jinta suna ganawa da Allah subhanahu wataala ne kana tsaye a gaban ubangijinka hadisi ya tabbata cewa dukkan bawa lokacin da ya kabarta kabbara ta harama to ubangijinka ya huskanto ka ubangijinka ya huskanto ka yau akwai ma abin da ya kamata mutum ya ba kula kamar sallah a ce ga abin da daga kai Allahu akbar kai kabbar al-harama Allah ya huskanto ka ka huskanci ubangijinka wannan hadisi ya tabbata akan haka nan amma walillahi al-masalul a'la yanzu a ce yau ga wani tsari ko wani system ko wani wane ne wanda in kai misali zaka rika samu haduwa da shugaban kasa an yi kasa a gwiwa ba za a kasa a gwiwa ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi yake cewa yace yanzu ɗayan ku ba zai so ba yayi sammako ya tahi wani wuri ana kira shi da suna buhan ya je da ya zo da raƙumi mai tozo waye a cikin ku ba sa haka sahabbai suka ce kowa yana sa haka ya bakin Allah ko kuma ya je ya zo da raƙumi uku biyu ko uku ko hudu ko kuma sama da haka nan sahabbai suka ce kowa yana so a ce ka je daidai wuri kaza an kaji za ka zo da raƙumi raƙumi na kirki ka ga yadda ake tururuwa ba maganar raƙumi wanda yake jika ɗari ruwa yau a ce ana sadakar jika biyu biyu anguwa kaza ka ga yadda mutane za su rika ɗaukar ƙawa suna zuwa ba sa ƙasa a gwiwa mazala ke cewa to me yasa ɗayan ku zai so wancan ba zai so ba ya zo masallaci ya karanta aya ɗaya afala ya gudu a hadukun ilil masjid fa ya ƙara ayatun min kitabin Allah ya karanta aya ɗaya a cikin littafin Allah wannan aya ɗaya da za karanta a cikin ƙur'ani ta fi wancan tago da za ka samu mazala ke cewa wa ayatai ne aya biyu sun hir taguwa biyu yake cewa adadin ayoyin da za ka karanta adadin su ko ɗari ne ko kaza ne sun yi alheri sama da a baka ilgen raƙumi ɗari raƙumi ɗari biyu amma ga ƙur'ani na aji lokacin gashi nan wa zai ɗauka karanta sai wanda Allah ya ma rahama Allah Allah ya samu daga cikin wanda zai ma rahama wanda ya ma rahama masu kula da dokokin shi da karanta ayoyin shi shine yake cewa qalu lam nakum lil muslimin mu kasance daga cikin masu yin sallah haka suke ambatawa rashin yin sallah iya daga cikin abin da kai su ta jahannama walam nakum nut'imul miskin suka ce mu kasance ba masu ciyar da miskinai ba sa ciyar da miskinai Allah ya ba su dukiya ya ba su wadata sai dai su tashi misali kuɗi gare shi yana na yana tara abubuwa ba kansa in yayi ya ɗauki iyali shi da shi da iyali shi ta france an ta yi yawon shakatawa ko yawon buɗe da kuna makamanci wannan an ta yi kwanje an ta yi wane ba wani abin da zai karu da shi a cikin addinin shi ko a cikin rayuwar shi banda asara da tabewa kuma a kasar nan akwai su suna nan da yawa sun tara kudade amma aikin alheri ba kowa ba yake yi sai dai ta hidiman banza in ka je me zaka samu wani wata tsaraba ce zaka samu wani dan baka hankali baka je sallah ba baka hankali ka fasa wurare ne waɗanda babu kata akan su shi yasa malamai suke tattauna mas'alar zuwa mutum ya je ƙasar kafurai ya tari babu wata larura haka kawai hatsari ne saboda saboda neman kuɗi saboda neman dukiya kawai kawai saboda kai bawa ne na abin da ya shafi dukiya abdu dirham wa dinar kai dai me zaka samu ke me zaki samu zaka je garin da zaka zauna a zahar din nan tayi babu wanda zai ce qad sala la'asar tayi babu wanda zai ce hayya ala sala magariba ta yi ba wanda zai ce hayya alal falah haka ake rayuwa kawai an baka hankali ba kai ba kai kawo sallah ba daga zama ga wuraren ka kawo hatsari to za ka samu mutane maimakin ga abin da ya kamata kai na alheri wannan abin da za ka yi na alheri shine abin da zai zama to maka tsira da dacewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama amma sai ka samu adam yana kasa a gwiwa ya tara abubuwa ya tara kadarori ya tara wane ne amma magana ciyar da miskinai shi ma ba hannun shi a ciki baran ma da ake gani ke an dami jama'a lalle ana samun wani yanayi na takura amma kakkai tsammanin cewa duk daga duk a cikin masu baran nan kowa kawai baran nan yake akwai waɗanda da gaske a cikin wani irin hali su tunda har Allah ya hiransu a cikin Qur'ani lisa'il wal ma'ruf halin wasu daga cikin magabata masu kuɗi suna da tsari na taimakawa mutane lissa'ili wanda ya roƙa a bashi wal mahrum da wanda ma yana bukata bai roƙa ba aka fahimci yana da bukata shi ma ɗauka a bashi abin da kake ga cewa ka yi ƙarhin shi shi kuma wani iya nan wannan abin ya yi ƙarhin shi da haka abin da Allah ya hore baka ka ɗauka ka bada da sai irin wannan lokacin da ake cikin Ramadan abinci ne ka ciyar mutane ka ɗauka ka bada yabna adam anfiq unfiq alayka ya kai ɗan adam Allah ce ka ciyar an fi ka ciyar on fi alaika ni zan ciyar da kai a can wani hadisin kudus yake cewa yabna adam ya kai ɗan adam gaba ɗayanku jau'a ɗan yunwa ne illa man at'amtu sai wanda na ciyar da shi Allah ce ku ciyar da ni in ciyar da ku yani ku ciyar da bayin Allah ni kuma in ciyar da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sahiyar Allah da za ta waye face sai Allah ya aiko mala'ika biyu mala'ika ɗaya na cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'di mumsikan talafa ya Allah ka baiwa ka maye gurbin mutumin da yake bayarwa wanda ya bada to Allah ka maida mishi gurbin ya ubangiji wanda kuma ya rike kamkam to ya ubangiji ka gadar mishi da asara da tabewa ko da yana ga duke tana haɓaka amma sai ga shi bai amfana ba wani nashi bai amfana ba addinin shi bai amfana ba uwayen shi a cikin wahala matan shi da shi kowa a cikin wahala saboda shi ubangiji wa annahu huwa aghna wa aqna shi yake wadatarwa kuma shi yake ba da kana'a da dangana da wadatar zuciya sai ga mutum ya mallaki abubuwa ya mallaki misali miliyar ɗaya amma idan ya gaji kawo guda hankalin shi akan ta yake wanda ba azaba bace ba azaba ne sai ka samu wani mutumin da yake ƙasa da shi bai mallaki abubuwan da ya mallaka ba amma za ka shi murta albal yana walwala ana ta annashuwa ana zuwa ana zawwa iyalin shi cikin walwala mutane sai ya kusan shi kowa yana cikin nutsuwa amma shi kuma can banda jaje ba abin da ake yi da haka mutum idan Allah ya baka kaciyar daga cikin halin 'yan wuta su da kansu kama kansu shaidan cewa walam naku nud'imul miskin ba ma ciyar da miskinai nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi a aya ta 45 a karatun jibi gobe babu karatu insha Allah akwai wani taro da za a na raba musabaka kenan zai ɗauki lokaci mai tsawo kenan dubi akan haka sai mu bari kenan gobe ladi ba za mu sai ran litinin insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يسر امورنا كلها اللهم يسر امورنا كلها اللهم يسر امورنا كلها اللهم اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله